الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل babin da ya zo na an harabta cinikin abinci da abinci a samu riban nasi'a kamar yadda ba a so riban fad aka ba a so riban nasi'a to saboda kan riban nasi'a ya faru shine imam malik yayi kokari yake kawo mana misalai masu ban mamaki kai zaka ga cewa to ina ma nan wannan abin ma yaushe za a taba yin wannan shi yana gani ne ya san da haka ake shi yasa yake faɗa imamu malik ne ba zai iya kawo kalma ɗaya da ba ta da ma'ana ba duk da cewa yana maimaita magana ɗaya maimaita su biyu su uku amma magana sai tana da ma'ana zai kawo don ba zai bata lokacin shi ba ya ce shekara talatin yayi yana tara muwatta yana hada muwatta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان an yabi ar-rajulu hintatan bi zahabin ila ajalin yace wayannan manyan malamai sun hana mutum ya sayar da alkama da zinariya da kudi zuwa wani lokaci an samu mai kenan riban nasi'a ko summa yashri bi zahabi tamran qabla an yaqbida az-zahaba ya sai bashi sa'annan ka bi karbi kudin ba sai ce kudin da ake nake ake bi na bashi kudin da nake bi bashi na ɗauka na sai wani abu da shi ya ce wannan an samu an sami haramun ne bai yadda da haka ba yan hayani suna hani an yabi an rajul hintatan bi zahabin ila ajalin gaba da kuɗi ka ce a baka shinkafa ko alkama zuwa wani lokaci sun mai shari bi zahabi tamran qabla an yakbira zahaba kafin ka karbi kudin kudin hannu din sai ce ya dauka ya sayi wani abshi ma ya sayi dabino da shi mana kudi ɗaya an yi amfani da shi kenan waje biyu to ba a an samu mai kenan a ciki ba a samu yadan biyadin ba kenan an samu kuma jinkiri قال حدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم annin rajuli ya tambaya dangane da mutumin da ya bi utta'ama minar rajuli bi zahabin ila ajali ya sayi abinci ya ba da kudi amma zuwa wani lokaci za a karbi za a karbi abincin summa yashtari bi zahabi tamran sa'annan sai wannan kudin kuma sai ya dauka a dauka a sai a sai dabino qabla an yaqbida zahaba ba mana an yi ciniki ba a samu ba a karbi kuɗi ba kenan aka sayar fakari hazalika wani ha'anu mana in an yi ciniki sai abu ya shiga hannunka sai kai baka sai abin da kake so ba a son ya zama cinikin bashi da ya bashi kenan alawa haddathani an malikin an ibn shihabin bi misli zalika qala malikun imam malik yace yanzu zai fassara maganar da muka karanta wa inna ma naha sa'id ibn al-musayyib وسليمان بن يسار وابو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم وابن شهاب وانما لم يدس هنا ابن ديسا سك هنا ان يب عن الله يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا ابن ديسا سك هنا متين يسي الكما da kuɗi ya ba da kuɗi amma ba hannu da hannu zai karbi alkaman ba summa yashtari rajulu bizahabi tamran sa'annan wanda aka yi ciniki da shi ɗin ya bai karbe karbi kuɗi ba ya shi ma ya ce ya yi cinikin dabino ya yi cinikin bashi kenan qabla an ya da zahaba min bai'ihi kafin ya karbi kuɗin a hannu daga cinikin shi allazi ishtara minhu alhinta kafin ya karbi kuɗi daga wanda ya sai alkama a wajen shi فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل أما إمام مالك يتي وأن صار زي حالتا شيني ونيني يسي فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الهنتا إلى أجل أما يأتي كل da يسي الكما دشي يسي يسي الكما دشي يسي نكي يسي هنتا إلى أجل زوا ونلوكتي تمرا يسي نبينو min ghairi ba'ihi allazi ba'a minhu al-hinta wancan wanda ya kuka yi ciniki da shi din akan bashi shine kuma ka sayi abu wajen shi ko ya sayi abu wajen ka shine aka ce an hana amma ka kudin ka saya kuna cikin ciniki bashi na kudi sai ka ɗauki kuɗin ka sayi wani abu wajen wani daban ba wannan mutumin ba sai ka ce ina bin ina bin wani bashi na hawwaltuka ilaihi na na tura ka wajen shi shi maimakon ya biya ni kai ya biya ka yace wannan ya halatta qabla an yafida dhab wa yuhilu allazi ishtara minhu at-tamara ala gharimihi allazi ba'a minhu al-hinta bi-dhahabi allati lahu alayhi fi samarin tamri fala ba'sa bizalika abinda ya hana kenan sun yi ciniki da ciniki bashi ciniki ya zama bashi ba karbi kudi ba kai ma kace ka sayi wani abin da shi amma in muka yi ciniki da kai na sayi abu wajenka ko ka sayi abu wajena cinikin bashi ina bin ka bashi kenan sai na ɗauki kuɗin na ɗauki kuɗin da ke wajenka bashi da ke wajenka sai na sayi wani abu wurin wani ba kai ba sai na ce ma wanda na sai abin kai kudinka yana wajen wani manzo Allah ce man uhila ila mali'in falyakbal falyatba kudinka wani zai biya ka kudinka sai yadda to shikenan wannan ciniki yayi yace babu laifi قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا يتي يا تنبيه يا تنبيه ما لم يسكت باب لي في أجلي باب السلفة في الطعام babin da ya zo sayan abinci bashi ka ba da kuɗi zan sayi shinkafa buhu goma a wajen ka ga kuɗinsu dubu ɗari amma abincin ba yanzu za a baka ba sai bayan wata ɗaya yaya matsalar take shi ne imam malik ya kawo muna قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم إيش باب ليفي متين يسي أبو باشي za a bashi zuwa lokaci kaza ko da ya bada kuɗin amma a sanar da shi abin da za a bashi da lokacin da za a bashi da irin wanda za a bashi ya zama na komai ya fito fili ba abin da ba garar a ciki kenan malam ya kun fi zar'in lam yabdu salahuhu aw tamrin lam yabdu salahu abinda aka hana a cikin irin wannan kadai shine in abincin da za a saya din amfanin gonan bai kosa ba to manzon Allah ya hana a sayar da amfanin gona sai in ya fara kauri sai ya fara sai yayi karfi ya kosa ya rika to da wahala illa ta same shi kenan amma in cinikin da aka yi ko na bino ne ko menene abin da aka ƴaƴan amfanin gonan da aka saya din ai cinikin ne kafin su kosa su rika su fara nuna manzo Allah ya hana wannan wannan cinikin bai yi ba kenan qala malikun imamu malik yace al'amru indana yadda al'amarin yake a wajen mu fi man sallafa fi ta'amin bi sa'irin ma'lumin ila ajalin musamma wanda ya aka yi ciniki da shi cinikin bashi na abinci akan kuɗi kaza zuwa lokaci kaza fa hallal ajalu sai lokacin da zan na baka kuɗi zan zo zaka bani gero ko ko shinkafa ko alkama buhu ɗari sai da lokacin har ga na biya kuɗi tintini da lokacin da lokacin ya kai lokacin da zan zo karbi abin da na saya kai falam yajidil mubta'u inda al-ba'i wa fa'al da na zo zan karba abin da za su yi tarar da babu abin da za ka biya ni babu mimabta aminhu fa'aƙalahu da na zo ba abin da za a biya ni to sai muka shirya cewa na ce a warware cinikin in an warware cinikin yanzu ba hatsi za a bani ba kenan me za a bani kuɗi na kenan za a bani fa innahu sai ce wannan matsala mahallu shahid matsala ce mai wahala sai imam malik ya ce fa innahu la yanbaghi lahu an ya'khudha minhu illa waraqahu aw zahabahu bai halatta ka karbi wani abu ba sai abin da ka bayar aw samanan lazi dafa ilaihi bi ainihi ko kudin da ka bayar naira dubu ɗari ne naira dubu ɗari ba ba ƙari ba rage kuma ba jinkiri ya zama hannu da hannu wa innahu la yashtari minhu bi zalika thaman shay'a wannan kudin ba za ka ce to kuma na sayi wani abu wajen ka ba hatta yakbidahu minhu sai ya karbi kuɗin a hannun shi ya zamo a hannunka kai mai kuɗin to yanzu za ka iya yin wani ciniki da wannan kuɗin wa zalika annahu idza akhadha ghayra saman allazi dafa ilayhi aw sarafahu fi sil'atin ghayra at-ta'am allazi ibta'a minhu fa huwa bay'u at-ta'am qabla an yusufiya wai in aka yi haka ka sayar da abinci ka sayi abinci baka karba ba kuma ka sayar to an hana wannan za ka yi ta mamaki ya me kai imam malik binciko waɗannan matsaloli to abin da ya sani kenan a wannan lokacin shi ake fatawa a kai قال مالك إمام مالك يتي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى معناه دليل حجة إمام مالك منذ الله يهنا السير دا أبنتي كافين كاسيا بكا أوكو كاكاو بكا حوزي بكا ملم بكا كاو جنك بكا مكا سير وانا أهنا أهنا قال مالك إمام مالك يتي فإن دم المشتري فقال للبائع إن وانده يسي أبنتي أبنتي sai ya yi nadama sai ya ce ma wanda ya sayar mishi aqilni wa anziruka bis sabanin lazi da fatu ilaika a warware cinikin amma zan yi maka dako zan baka ajali zuwa lokaci kaza ka biya ni kuɗi na imam malik ya ce wannan ma bai halatta ba fa inna zalika la yasluhu ya ce bai halatta ba ba iqala kenan ba a babin da za aka halatta iqala da da da sharaka mun karanta imam malik ya ba da dama ruksa sassauci yayi za a yi ikala da sharaka amma wannan ya ce ba ikala ba ne na sai abinci wajenka lokaci ya kai ba a samu ba ko sai na ce to a warware ciniki to warware ciniki shine a kawo kudi na a bani daidai wa daida ba ragi ba kari babu kuma cewa kudi na da zaka bani din zan bar maka shi zuwa wata daya in sai ka bani yace wannan ma an yi riba ciki ki an yi riba kenan an yi abin da bai halatta ba saboda wancan ya mori wannan kudin yanzu wa alul ilmi yanhauna min anhu wa zalika annahu lamma halla at-ta'amu lil mushtari ala al-ba'i yace da lokacin da za a bashi abincin ya kai wanda ya saya zai karba wajen wanda ya sayar mishi akhara anhu haqqahu sai jinkirta masa haƙƙinsa ala an yuqilahu akan a warware cinikin wa kana zalika bai'u ta'ami ila ajalin qabla an yustawfa yace in ai haka an shiga cikin babin an sai da abinci zuwa wani lokaci kuma kafin a ɗauki abincin a kai inda za a sayar qala malikun wa tafsiru zalika fassaran wannan annal mushtari hina halal ajal yace wanda ya saya din da lokaci ya kai lokacin da za a ba shi abincin wakari ta'ama sai ya ce baya son abincin a haza bihi dinaran ila ajalin walaisa zalika bil iqala sai ya ce to ai za a bani kudi na amma zuwa lokaci kaza zan karba to ya ce ba iqala bane ba kenan walaisa zalika bil iqala wa innamal iqalatu imam malik ya ce abinda ake ce mai iqala warware ciniki shine ma lam yazdad fihi al ba'i'u wal mushtari tsakanin mai sayar da sayarwa ba wanda ya ƙara komai abinda na bayar shi na karba ban ƙara maka komai ban ƙara min komai ba fa iza waqa'at fihi ziyadatu bi nasi'atin ila ajalin in aka samu ƙari kuma zuwa wani lokaci za a biya an samu ribar nasi'a kenan aw bi shay'in yazdaduhu ahaduhuma ala sahibihi ko wani abu da wanda ya sayar zai ƙara ko wanda ya sayar zai ƙari aw bi shay'in yantafi bihi ahaduhuma ko wani abu da ɗayansu zai fa'idantu wani abu da ɗayansu zai fa'idantu maimakon ka bani kuɗi na sai na ce to shi ka ce shi kenan sai bayan wata ɗaya kuma ka fa'idantu ko baka fa'idantu ba imam malik ya ce wannan bai halatta ba fa inna zalika laysa bil iqalati yace ba iqala ba warware ciniki bane wa inna ma yasiru al iqalatu abinda ake ce ma warware ciniki shine idza fa'ala zalika bai'an wa inna ma urkhisa fi iqalati wal shir yace in suka yi haka cin cikin ciniki shine iqala na sai na sai ka sayar min kuma naga bai sai aka ce a warware ciniki amma an ba da izini cikin iqala wa shirk wa tauliya mun karanta su sati uku sati makonni uku da suka wuce ana cine ma lam yadkhul shay'an min zalika ziyada matukan ba a samu ƙari ba a ƙara komai ba abinda na bayar shi na karba abinda ka bayar shi ka karba au nuksanun ba a ƙara komai ba ba a rage komai ba au nazira ba a ƙara wani abu ba ba rage wani abu ba kuma ba a samu jinkiri to dan Allah ka min tsokaci bayan sati uku zan baka za ko ko a na yi ma tsokaci bayan sati uku zan karba yace duk ba daidai bane bai halatta ba fa in dakhala zalika ziyadatun aw nuqsanun in aka samu ƙari ko rage aw nazira ko tsokaci sara bai'an yuhilluhu ma yuhillu al-bai'a wa yuharimu ma yuharimu al-bai'a ya zama ciniki da in ya dace da shari'a yayi daidai in bai dace da shari'a ba ba daidai bane ba qala malikun imamu malik yace wa kadhalika man sallafa fi sinfin min al-asnaf haka wanda ya cinikin bashi cikin wani abubuwa da ake sayarwa فلا باس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه ناسي ناسي الكما mai suna kaza zuwa lokaci kaza na biya kuɗi da lokacin ya kai sai na zo na samu alkamar da tafi wacce na biya kyau ko kasa da wannan imam malik ya ce za ka iya karba babu komai au adna ba da mahillil ajali bayan lokacin ya kai na sai alkamar a gonan kaza miliyan ɗaya an biya miliyan ɗaya adadin alkaman bayan wata ɗaya da lokaci ya kai sai aka zo ba a samu irin alkaman da ake so ba sai aka samu kasa da wannan ko sama da wannan wajen kyau imam malik ya ce babu laifi in ya fi wanda kai aka yi ma alkawari kyau ka karba in bai kai shi ba ma ka karba ya ce babu komai wa tafsiru zalika an yusallifa rajulu fi hintatin mahamula mutum ya biya ya yi cinikin alkama mahamula sunanta kenan kyauta kenan fala ba su an ya kuza sha'iran au shamiyan babu laifi in ya zo lokaci ya kai ya tarar da sha'iran shamiyan au sha'iran samiyan babu laifi ya karba ka zo ka tarar da wanda ya fi naka kyau ba laifi ka karba ka tarar da wanda bai kai naka kyau ba ya ce babu laifi ka karba wa in sallafa fi tamrin ajwa in ya biya ne za a biya shi da dabino ajwa da lokaci ya kai fala ba su an ya kuza saihaniyan babu laifi ya karbi saihaniyan wanda bai kai ajuwa kyau ba ko ya fi ajuwa kyau au jama'an wa in sallafa fi zabibin ahmar in ya biya kuɗi ne lokaci zai karbi azzabib ja watakila shi ya fi kyau kenan fala ba su an ya kuza aswada sai lokaci da lokacin ya kai sai zai tarar da zabibin baki ne sai karba idza kana zalika kullu ba'da mahillin in ya zamana lokacin da ya kai zan karbi abinda na biya kudi zan saya sai ga abinda aka samu yace sai ka karba babu laifi in lokacin ya kai idza kanat makilatun makilatu zalika sawa'un bi misli kayli ma sallafa fihi in ya zamana awo duk ɗaya ne daidai wa daidai babu ƙari babu ragi abinda imam abinda imam malik yake so ya bayyana mana kenan kar a yi dabara a cikin ciniki a samu riban nasi'a au ribal fadli an fahimta saboda duk sa'an da riba ta shiga cikin dukiya fa ta lalata kenan yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah na murkushe riba duk dukiyar da riba ta shiga ciki ta lalata ba za a taba samun albarka ba a ciki saboda Allah ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min almas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna duk sa'an da mutum yake cin riba za ka gan shi ba shi cikin kwanciyar hankali wai ba sai an je lahira ba kenan don an ce allazi na ya akulo na riba la ya kumu na illa kama ya kumu lazi ya takhabbatuhu shaitan ba za su tashi ranar tashin alkiyama ba sai suna tafiya kamar wanda a buge eh haka ranar lahira kenan to sai malamai suka ce har a cikin duniya masu cin riba za ka same shi kullum idanun shi za ka ba shi cikin kwanciyar hankali ba shi cikin natsuwa abadan saboda tasirin riba kenan ba shi ba riba ba ta da kyau ba ta da amfani ba ta da albarka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah na murkushe riba sa'an nan ya sa albarka a cikin sadaka an fahimta ana muna ta bada labari mun bada labari yadda al'amura suke da ba shekaru ba nawa ba shekaru talatin da biyar bai kai arba'in ba a lokacin buhari ya zama buhari biyu kenan akwai buhari soja akwai buhari ɗan siyasa lokacin da buhari soja ke mulki shinkafa buhu naira talatin da biyar shekaran 85 kenan ko 84 ko 85 aka ce aka ce pakistan sun aiku shinkafa da yawa a najeriya wallahi buhun shinkafa naira talatin da biyar ne a kano buhun sukari naira goma sha tara da sukari ya kai naira ashirin da hudu muka ce ba za mu sai buhu ba za mu yi ta awon kwano kwano nawa ɗin naira goma sha tara alkama gidan fulawa naira goma sha tara ne lokacin da sukari ya kai naira ashirin da hudu man girki wannan wannan turki da mai naira hudu ne naira hudu ne ba ku tarar da haka ba ne ba eh ba sani ba naira hudu ne wallahi kings da taki da mai naira hudu eh mai talatin da hudu shekaru talatin da hudu to ba zancen shekarun ba ne ba fa akwai matsala fa da ta yi mana illa a cikin rayuwa mun kasa fahimta fa wannan siyasa da kuke gani ba ta yi ma kowa ragowa komin darajar gaba lokacin da buhari yake soja waye isa da ya zama buhari dan isa siyasa kuma waye ke jin tsoron shi sai me eh shikenan komin girman ka inda ka shiga siyasa ko baka shiga siyasa in dai ana zance siyasa duk kowa zai daga yasu mu dan siyasa ne siyasa ta huda mu ya fada mu kowa magana hankalin shi kwanci akwai zubar da mutunci akwai zubar da mutunci akwai zubar da mutunci shi yasa ba babba ba yaro kowa za shi ko babba ya shiga siyasa ma in dai zai shiga siyasa ana zuwa taro da shi ana za ga shi ma yana yaran tafa akwai mutum ɗaya janar hassan katsina har ya bar duniya wa isa ya bata ya raka mai yana zaune kaduna duk dan arewa in ka je kana makaranta kake so aiki kake so nan da nan zai tura ka in ya baka takarda kuma duk inda ka je an san hassan katsina ne haka muka fada ma wane ka zauna ka kare mutunci ka mai yiwa ka zama kamar hassan katsina haka waye gari arewa yanzu wane babba suwa ne dattawan arewa dattawan duk baki ɗaya arewa zai tsawata yanzu a ji to rayuwa ta zama mai kenan harguwa da hayaniya kenan to rayuwa ba ba mutunci a cikin rayuwa kenan yana buhari na soja buhun shinkafa naira talatin da biyar buhari na dan siyasa buhun shinkafa naira talatin ya kai da bakwai an kara naira biyu a kai tushe musan wannan boko da wannan siyasan da ba abu mai amfani da su ta inda za su yi mana amfani ba fa an dauki siyasa abu ne wai na rashin mutunci to kuma da shi ake rayuwa shi ne shi ke mallaka mutane kuma a zama shi rashin mutunci to ba mutunci kenan a cikin rayuwa to me kenan aka zo aka yi me kenan ake a cikin rayuwa kuma rayuwan ana tamza a tambaye ka duk abin da ka yi fa tun daga ran da ka balaga akwai mala'iku da ke rubutu a kanka tun daga ran da ka balaga ko kika balaga akwai mala'iku da za su sauko guda biyu da safe da yamma da daddare guda biyu wannan su rubuta duk abin da suka kai da lokaci ya kai su kai su rahoto wa'annan da su ba kuma su sauko wannan kowa na aikin shi yana rubuta ka sani ko baka sani ba ka yadda ko baka yadda ba ba maganar ka bace ranar lahira zaka waye gari a ce maga iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma sai ka ce ba kai ka ba sai ka ce mali hadal kitabi wani irin shumammen littafi kenan la yughadiru saghiratan wala kabiratan dan ƙaryar da nayi ma sai da ya rubuta dan biro da na sata dan dan na haba ina gwamna ina gwamna guda don na ɗebi kudin gudun state shikenan sai a ce duk zai zo wallahi sai an yi kisabi duk abin da kai ba daidai ba daidai din kuma sai abin da Allah ya sai shari'ar Allah fa amma dan shari'a da kuke tafiya akan shari'ar duniya ta halatta maka shari'ar Allah ba ta halatta maka ba wallahi ranar lahira da shari'ar duniya za a yi ma hisabi shari'ar wa za a yi ma hisabi shari'ar Allah za a ce maka shari'ar Allah za a faɗa maka dama sai an nuna ma kai ba kowa bane ba tukunna kai ne kai ne shugaban kasa kai ne gwamna kai ne sarki kai ne malami mai wa'azi masallaci ko makaranta ko jami'a ko menene sai an nuna ma kowa ba shi bane ko ba komai bane saboda Allah ne ga dama ya mallaka maka wannan abin a duniya Allah ya mallaka mu kowa abin da ya mallaka masa komen talaucinka ba ka rasa riganka kana mallakan riganka kana mallakan takalminka kana mallakan keke kana mallakan komai kana mallaka ba wanda yake duniya Allah bai bashi mallakan wani abu ba kana rigarka kana mallakar rigarka ba haka bane ba farkon abrahawa kuma shine me takalminka sa'annan keke sa'annan babur sa'annan motoci ba haka bane ba tun an waye gari ranar lahira kowa zai tashi ne tsirara ba kamar ba komai a jikinka farkon abin da kake mallaka duniya tufanka ba komai ka ta kowa zai tashi ne tsirara gaba ga zatin Allah manzo Allah ce awwalu man yuksa ibrahim farkon wanda za a saka masa tufa annabi ibrahima ba ka bane ba Allah ya tambayi bayansa baki daya limanil mulkul yau sai ka ji tsit ba wanda zai daga yasa ba wanda zai daga kafin limanil mulkul yau limanil mulkul yau sai Allah ce lillahi alwahidil qahhar al yawma tujza kullu nafsin la zulma al yawm ashe abinda ake so cikin mulki din adalci la zulma al yau yau ba a zalunci al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm inna allaha sari'ul hisab sa'annan za a yi hisabi wane da wane kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to kasancewa ka dan boko ko boko akida amfanin mai maka ba shi za a tambaye tun a cikin kabari ma ka rabu ka rabu da wayannan kenan kana da rai ma ka rabu da wayannan kenan shi yasa shi yasa muke maimaitawa wanda ya boko din yana jin dadi saboda imanin da ke tare da kai ne kai jin dadi kana bokon kana sana'a kana aiki kana mulki kuma zuciyarka da'iman zaka yi sallah zaka je ka shiga aljanna su waɗanda suka kirkiro boko din su ba su da wannan da ba su da wannan daman fa kullun cikin tashin hankali cikin cikin bacin rai wannan rayuwar ina za ta kai mu ina za mu duk abin da muke so mun ba mu kwanta ba hankalin mu bai kwanta ba to shi yasa kai kokari ka kiyaye imaninka mulki kake yi kasuwanci kake yi malami ne kai kowane ne kai kada ka bar wani abu ya taba imaninka duk abin da zai zo ya taba imaninka ka yadda da shi kai kasara komai ka samu a ciki an fahimta dukiya Allah Najeriya Allah ya san Najeriya tana da arziki su kansu turawa sun san irin arzikin da Allah ya ma Najeriya shi yasa suka matse mata suka ki sake ta sun suka ki kyale ta ta ita yi walwala sun san akwai arziki akwai dukiya akwai komai to dan me ake kwanan yunwa ya aka yi ake wahala ya ake wani ya kwanan yunwa wani ba shi da abin da zai ci wani jarinsa ya kare me ya haifar da wannan rashin adalci rashin adalci in an yi adalci kowa zai wadatu ba wanda zai kwanan yunwa saboda mai saboda Allah ya saukar da abinci kafin Allah ya halicce ka kai ka zo duk wanda ka sani dan adam yana nan aka yi duniya ko ya zo ya tarar da duniya da shi da duniya wayar ga babu wani makalukin da ya ce ya zo ya tarar da duniya ne kowane ne ko sciences ko menene a gare su zuwa kai ka tarar da duniya ashe ba kai ka halicci kanka ba kenan ba kai ka halicci duniyan ba kenan duniyan nan kuma da ka zo ka tarar da abinci da ruwan sha da komai da komai duk abin da zaka bukaci kai rayuwa Allah ya lamunce maka yana nan saboda Allah ya halicce ka ne ka rayu shekara 100 200 ne komai adadin da Allah yanke maka to ba za ka rayu ba sai da me sai da ci da sha da bukata da menene da menene kafin kai ka zo sai da Allah ya tarar da maka wayannan duk baki daya saboda me saboda in ka zo ka samu dama da nutsuwa na bautata wa Allah saboda Allah ya halicce ka ne dukka bautata masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ba haka bane ba Allah ya taradan maka abinda zaka rayu tunda aka haife ka kake shan ruwa har zuwa yanzu ruwa ya kare ruwa ya kare? ruwa bai kare tun da aka haife ka kake shekan iska iska ta kare? tun da aka haifi duniya baki dai ake cin abinci kowace ƙasa da irin abincinta wa ya samar da wannan abincin Allah shi ya samar da wannan abincin abinci ya taba karewa ka taba jin an ce shinkafa ta kare tun da aka haife ka ake cin naman dabbobi suna nan wa ya halicce su Allah ne ya halicce su saboda muktadar rububiyya Allah yana da sifa uluhiyya da sifa rububiyya uluhiyya ya halicce ka ne don ka bauta masa rububiyya ya halicce ka ne ka rayu ka bautata masa to ba za ka iya rayuwa ba sai da mai iska abinci ruwa da duk abubuwa baki daya to abin da ya fi muhimmanci a cikin rayuwar kaɗin sai Allah ya sa ya fi komai sauki rayuwar ɗan adam me ya fi muhimmanci a cikin rayuwarsa iska sa'an nan ruwa sa'an nan abinci abinci za ka iya kwana arba'in baka ci abinci ba kana shan ruwa da ranka baka mutu ba eh sai ka kwan arba'in kana shan ruwa shehul albani ya yi ciwon kafa duk magunguna aka yi je zauna maka yana shan ruwan zamzam kwana arba'in kuma ya samu lafiya kowa kowa zai yi rayuwa kwana arba'in yana shan ruwa abinci ba lallai bane ba saboda akwai abinci jikinka da zai kai ka kwana nawa kowa na da ragowar abinci cikin jikin shi duk sa'an da ka zo gida ba a kawo abinci ba karfe nawa kake cin abinci sha biyu ka zo ba ta gama abinci ba ka zauna ka yi bacci ka kai fushi sai karfe biyu ko uku aka kawo abinci sai ka ga abincin ya fita ranka ba ka so ba fita ranka ya da lokaci ya kai reserve da ke cikin cikin kashi yanar ke zo ya maka aiki to shi yasa wannan baka bukatar kana da shi kwana arba'in za ka yi ruwa za ka yi ɗaukar ba kowa yana azumi ne ɗaya bai sha ruwa ba sai sa ruwa bai kai iska ba amma ya fi abinci muhimmanci shi sa shi ma Allah ya sa yana da sauki ko ina gashi ruwa abinda dan adam ba zai iya rayuwa ba sakan ɗaya ba sai da shi sai iska iska ba za a taba iya wadatuwa daga bari iska ba minti ɗaya to shi sa Allah ya mallaka ma yan kasuwan kwanan sun ga iska yanda ya mallaka musu shinkafa Allah ya mallaka ma gwamnatoci iskan shekara yanda mallaka musu iskan gas ai da kowa ya mutu da kowa ya halaka Allah shi ne ya ɗauki nauyin tace iskan da kowa ke sha kuma yadda za ka sheka haka mai wani zai sheka haka gwamna zai sheka haka shugaban kasa zai sheka haka sarki zai sheka kowa saboda kowa ya rayu ba zai yi ba to Allah da ya tsara maka rayuwa wannan rayuwa haka sai ka je ka shagala da wani abin da an halicce shi ne dan kai kuma ya hana ka bautawa Allah madaukakin sarki duk abin da gani duniya Allah ya halicce shi ne dan kai dan adam bishiyoyi da amfani ba ga shi muna albuyu ba dabino da ake da alkama da mai duk Allah halicci su ne dan wa dan dan adam ya ce ya rayu ba haka bane ba dabbobi kuma fa wayanda suka halatta a ci Allah ya halicce su ne dan kai ka more su ka je ka ka dauki kudi ka je ka sau dabba ka zo kaza ko ka sau tinkiya ko rago ko menene ka ba da kudi ka kawo gida kana bukatan ka cika ji daɗi bismillahi allahu akbar ka yanka an gama ta abinda aka halice ta dan shi kenan ta gama ko ka za ce ba za ta yanku ba ko ba za ta ciwu ba abinda aka halice ta dan shi kenan kuma dole ta yi to kai kuma aka halice ka dan me to in ba a same ka wannan waje ba dabba ta fi ka kenan in hum illa kal an'ami bal hum adallu an fahimta isa duk wani abin da zai taba imaninka in ka yadda da shi don ka samu mulki ko kuɗi ka tabbatar da rayuwarka ta zama kasara duniya da lahira an fahimta za a fara tarbiyyar imani din za a gwada eh ga siyasa ga mulki amma sai an taba imaninka sai ka rasa imaninka wanda za ka zaba ga kuɗi amma za ka rasa imaninka wani za ka zaba imaninka ko kuɗin kuɗi za a zaba kuɗi ake zaba kuɗi ake zaba duk wanda ke neman kuɗi ko ke neman makami na siyasa ko menene ya je tsafi aka kashe mutum aka kwakwale idan mutum ko aka yi zubar da ko aka menene ya rasa me ya rasa imani to wallahi duk abin da zai samu a wannan wajen kasara ce bai ci ba zai ci riba ba ko daya tunda ya bada mai tsada ya karbi banza da hudu eh wannan abin an halice kai wannan imanin Allah ne ya zaba ya baka shi kyauta zaka shiga aljanna don kai sallah to musuluncin da Allah ya saka zama musulmi na me ka bayar ko Allah ne ga dama ya baka sai ka ce kai kudi kake so ko mulki aka ce ai a wannan abin sai an kauce sai ai kaza sai ai kaza to aje ai shikenan wallahi ka rabu da imanin ka kenan wani in bai sa a shi da imanin har abada muhalladun fin nari Allah ya kiyaye fattabi'a wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun ka gani la ya'lamuna kuma ma ashe ma ban san komai ba kenan tunda duniya kada ya'lamuna za duniya kanta fa zahirin ta suka sani ya'lamuna zahiran min al-hayati zahirin ta suka sani ba wai dukkan ta suka sani ba zahirin ta suka sani eh a'a baka karbi abu ba kuma ka sayar ka saya baka karbo ba kuma ka je ka sayar shine ai tun farko kafin mu shigo kitabul buyu eh nace da kamata ya malikiya su su yi tunane akan sharuɗan da suka yi wajen ciniki din a lokacin ciniki ake yi wusuki da sa'i dabino sa'i daya su suke duk bai shige a to amma yanzu yadda ciniki yake a location shinkafa buhu dubu yaushe za ka ɗauke su lokaci ɗaya to kai an san kana mallaka ka je ka biya kudin dubu ɗaya a location an baka gidan fulawa ka biya an baka baka ɗauko ka kawo ba kuma aka zo ana so shi ka sayar a wajen malikiya ai mai eh ai kuskure a cikin ciniki to amma yanzu wa'annan abubuwan ya za a tafiyar da su yaya za a yi ina da buhun shinkafa guda dubu na biya kuɗi an bani an ce gashi an bani in zo in ɗauka to ya zan ga kuma kananan 'yan kasuwa su ma suna so kowa ya zo yana ba da kuɗin shi sai in ce sai na ɗebo su na kawo inda ba ni da inda zan zuba su shinkafa buhu dubu kowane ɗan kasuwa ke da inda zai zuba su da wahala to ya za a yi sai a ce larura ce sai a ce abi yadda dokar take to da kasa ya ka ɗauka ka tafi da shi to sa'an nan ma wannan tambayar ma ai bata taso ba tukunna ba tambaya ce da zaka tambayi malami kaza ko malami kaza ko malami kaza ba yanzu kasuwar Kano kwanan singa kwari dawanau yan kaba duk kasuwannin kano da ake ciniki waye ke kula da su waje gwamnati gwamnati na kula da su don ta karbi haraji ne amma me yake gudana wajen na halar da harami na ruwanta gwamnati in za ka ba da haraji ko me gwamnati tana hana riba ne ba mun karanta jiya ba wayan sun ciniki da bai dace ba ka ja ka fada ma umar sayyidina umar khalifa guda khalifa aka ce khalifa kaman wa chairman local government ku kenan government ku kenan kaman wa kenan aka je aka fara sarkin musulmi ko shugaban kasa ga wa'ansu suna ciniki da bai halatta ba a shar'ance yace maza maza a je a yi mi a warware ciniki to kamata yi kantin kwari kwanan singa wafa da ina kuma da wanau yan kaba duk sabon gari duk kasuwanni akwai sarki tun shekaru nawa ba muna faɗa ba akwai alkalin kasuwa wanda sarki ya nada ko gwamna ya nada ko hadin guya ko menene har na ce alal akal ya karanta risala ya san risala ba haka bane wa kenan ba yana zaune da albashin shi yana da iko da menene da menene yanzu suna so she su dauki wani bangare cikin hizba duk kasuwa akwai akai malamin da ya san fikihu yadda kasuwanci take da ya ga ana yin abin da ba daidai ba ya ce a'a ba daidai ba ne ba amma ina ruwan gwamnati ina ruwan gwamnati da kasuwancin da kuke yi abin da gwamnati take ta kula da shi ka kawo haraji ka biya haraji mace ta tana sai da kosai ta fara kenan bata sayar na kwanda aka za ka ce ta ba haraji ta fashe da kuka bata samu komai ba ce ta kawo wannan yana tafi ba a samu komai wayannan matsaloli duk sai ai musu hisabi faranan tashin alkiyama ya'a kyale su za a yi an ba su mulki ne don su ji daɗi su da iyalansu kadai sayar na umar ba shine khalifa ba ya je tarar da mace tana jin yunwa ɗanta na kuka ya ce me ta ce khalifa ne bai kula da mu ba gashi ce to to to ki hakuri ya sheka da gudu ya je ya ɗauko sto ya ɗauko abinci a ba- gadon bayansa aka ce a a ranka dade a ɗau ya ce a a yalla bai a kama na ya ce ranar lahira kai zaka ɗauke min zunubi na ya je ya ajiye mata da gemun shi ya hura wuta sai da su- abinci ya yi suka ci da 'ya'yanta suka kwanta suka yi bacci to gobe in kin je wajen khalifa ki faɗi alkhairi bata san shi ne khalifan ba wayannan abubuwa da ake shi kenan sun wuce kenan Allah ba zai hisabi ba duk zalincin da ya faru fa sai Allah ya hisabi a kai sai Allah ya hisabi a kai kasancewar dokarku ta kasa ko dokar ta kasa ba ta babu dokar da za ta shure dokar Allah ba dokar Allah ita ce tabbatacciya saboda mai ƙarshe duk dokoki za su mutu babu su an gama da su sai dokar Allah kadai ita ce za ta yi aiki duniya har lahira dokokin ina suke aiki duniya suke aiki kuma ba sa auna zalunci dokar Allah ita ke aiki duniya da lahira shi kenan don ka zama shugaba ko gwamna ko sarki ko mai sai ka manta da kai musulmi ne sai ka manta kai musulmi ne ha in ka manta da wannan to kayi hasara kenan duniya da lahira kayi hasara duniya da lahira dokokin suna tafiya da su ake aiki ofis da meye to ai ni musulmi ne Allah zai tsayar da ni ya min hisabi to barin ta gyare gyare a hankali barin ta gyare gyare a hankali ai to yaya za a gyare gyare ai ku karota ai ku road safety in kuka ga mace ta yi kuskure da mota kuna tsayar da motar ka ku shiga ciki mace tana cikin motar ta ka shiga ka kulle kofa mu tafi ya kana warin gawa ka shiga mata mota watakila ac ne ta kulle ba inda iska ke shiga ka cutar da ita kuma ka yi abin da ba daidai ba ka kaɗaita da mace inda bai halatta ba to ya za a yi sai a ce shi ku nemi yadda za a yi yadda za a warware matsalar ta keta doka an kunna danja ta wuce ba ta keta doka ba dokar da ta keta shi ya fi illa da kai dokar da za ka keta yanzu wace dokar tafi illa wannan abin da ka yi din shi ne Allah to shi kenan sai a ce in dai mace ce ku mutunta ta kar a in ka tsayar da ita inda wata abu ne a bata receipt ta je ta biya ba haka bane ba abin da kuka sani da ana yake shi yasa duk duk kowace mota tana da lamba ana tsayar da mutum shi a dauki lambar motarsa shi a kai office yana zo ne za a neme shi kai kuskure kaza zo ka biya a amerika ba ingila ko amerika ka keta ka wuce ba wanda zai bi ka wai zai bata lokaci bi ka kana zaune za a yi waya ko inda kake za a zo a same ka kayi kaza gashi gashi kaza ya za a yi ka ce eh zan biya amma wata ɗari kowanne ka kawo ka yi ta kawo ba waye ke da lokacin ka waye ke da lokacin ka eh matsala ɗaya kenan fa duk matsalolin suna bukatan gyara haka duk matsalolin suna bukatan gyara haka makarantu ya aka yi makarantun gwamnati duk dan da ya karatu ciki ba da ilimi sai an je private kowa zai da zaɓi private to kuma aka zo private din su ma ga su an karya su yanzu an karya su yanzu to ma'ana mata ilimi zai lalace kenan zai tabarbare kenan to in ilimi ya tabarbare kuma to me kenan aka yi ne an rusa kowa kenan saboda kowa da ilimin ka kai inda ka kai farko ma tukunna duk wanda ya kai inda ya kai har shugaban kasa kafin ka kai makamin da kake da shi ko na soja ko dan sanda ko shugaban kasa ko menene shi da ka zauna gaban malami karantar da kai firamare malami ya karantar da kai sakandare duk inda ka kai na makami ubanka na farko shine malami wanda yafi wanda wanda yake yafi kamata ka mutunta kenan a daraja shi a karrama shi sai aka wulakanta shi sa'annan ka kasa fahimtar cewa malamin firamare din nan aikinka da yake kai shugaba ko gwamna ko menene aikinka bai fi aikin shi ba fa wa'annan al'umma da kake ma jagoranci sai sun zauna gaban shi ya tarbiyyantar da su sa'annan ka iya kai musu jagoranci in bai samu daman tarbiyyantar da su ba ya za ka yi kai mishi jagoranci mace da take gida tana renon ɗa aikinta ya fi muhimmanci da wanda ke babban ofis saboda mai duk wani ofisin da kake ci kana mu'amala da menene takardu ita kuma tana mu'amala da me dan adam wanne ne fi daraja sai da aka yi wannan wahala da kai sannan ka kai inda ka kai kowa in ya daga sai ya manta da abin da ake ciki abin da ke kasa yauce za mu dawo cikin hayyacin mu mu fara gini har yanzu rusawa muke yi ya za a yi Allah ya sauke to kaga abin da ka fara ce Allah ya sauke ya manta kenan shi ma in ya samu tafiya sa zai ba abin da eh ai to wai nan abin ne yayyawa in abu yayyawa fara ragewa ake koko sai a ci gaba da barran to shi ne abin yayyawa ne sai a ce a fara ragewa sai ce to daga ina za a faru daga ina za a faru اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم